بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شي gaba da karatunmu na littafin awa'iq talab na babban malami Sheikh Al-Allama Dr. Abdul Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala muna cikin al'a'iqul awwal katanga ta farko wadda take shiga tsakanin ɗalibi da neman ilimi ko kuma mu ce ɗalibi da samun ilimi mai albarka wannan shi zai zama karatunmu na na shida ko cikin wannan ayyukan muke za mu tashi inda ya ce wa fi sunani addarimi haka ne idan ba a manta ba malam yana mana bayani dangane da neman ilimi wato ainihin ba don Allah ba neman ilimi don wata manufa ta abin duniya neman suna neman kuɗi neman ɗaukaka da sauransu wani yana da haɗari ga shi ɗalibin da kuma ilimin shi to da haka mun ji hadda baituttuka malam ya kawo ta yadda masu himma ta gaskiya suke rinjayar da janibin soyayyar ilimi akan soyayya ta ainihin wato suwa kamar san mace ko san ɗa ko san wani abu makamancin haka malam ya ce wa fi sunanin darimi ya zo a cikin sunan na al'imamu darimi juz'i na ɗaya safha ta saba'in da ɗaya wato a nuska shi kenan a nuska wadda take kusan ita ce tafi yaduwa juz'i na ɗaya safa ta ɗari uku da ishirin da biyu lamba ta ɗari biyu da saba'in da shida ɗari biyu da saba'in da shida an ibrahim an-nakhai annahu qal daga ibrahim ibn yazid min nakhai rahimahullah yace man ibtagha shay'an min al-ilmi يبتغى به وجه الله ويبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفي إبراهيم النخعي yake cewa duk wanda ya nemi wani abu na ilimi wanda yake neman fuskar Allah da wannan abun yana so ya samu haɗuwa da ganin ya samu dacewa da ganin Allah ta'ala a cikin aljanna dan Allah yake wannan karatun nashi atahu Allahu minhu ma yakfi Allah ta'ala zai bashi abin da zai wadatar da shi na ilimin Allah zai fahimtar da shi ilimin nan abin da yake nema a cikin ilimin a duniyance zai samu sannan abin nan da yake nema na niyyar shi ta ya nemi ilimin nan dan Allah ne to zai samu sakamakon shi shi sa neman ilimi aiki ne mai girma ibada ce mai faɗi kuma mai daraja sai sa arwaito daga al'imamu shafi da al'imamu ahmad na cewa shi neman ilimi inda an tsarkake niyya a ciki ba a haɗa shi da komai kamar da al'imamu ahmad ya ce al'ilmu idha ukhlisa fihi niyyatu la yuqaranu bi shay imamu shafi'i kuma ya ce al'ilmu afdalu min salatin nafila min salatin nafila neman ilimi ya fi sallar nafila farshi farilla ne waccan nafila ce ba jinsin ne da ilimin da sallah ake cewa wanda ya fi ba an gane ko amma kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ka nemi ilimi shi ya fiye maka alkhairi duk da da za ka haɗa shi ya fi kana azumin nafila kana sallan nafila kuma kana neman ilimi wannan magana ta Ibrahim an-Nakhai ta zo cikin sunan Darimi kamar yadda muka ji ad-Darimi shine a wato ainihin Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman at-Tamimi ad-Darimi as-Samarqandi ba wancan a wato ainihin Uthman ibn Sa'id ad-Darimi ba shi wancan ya fi karkata gurin rubuce-rubuce kan aqida kan aqida duk da shi ma malamin hadisi ne ɗalibin ibn ma'in ne ɗalibi ne na yahya ibn ma'in shi yake da littafi akan araddu alal jahamiyya ina fata an gane to dukkan su dai ahli sunna ne ya rasu a ɗari wato ya ɗari biyu da hamsin da biyar shi addare ɗari biyu da hamsin da biyar an haife shi ɗari da tamanin da ɗaya ya rasu ɗari biyu da hamsin da biyar ibrahimun nakhai an haife shi shekara ta hamsin ya rasu casa'in da shida wasu ka ce da biyar wasu ka ce da bakwai malam ya ce tambihu ga wani faɗakarwa yastadillu ba'dun nasi ala anna al'amala yurithu al'ilma duna ta'allumin bi qawlihi ta'ala wasu daga cikin mutane daga jin wannan kasan sufaye ne wasu daga cikin mutane suna yin hujja wato ainihin da cewa mutum idan yana yin aiki in yana ibada to hakan zai haifan mushi da ilimi ba tare da ya nemi ilimi ba kai ta sallah kai ta azumi kai ta jan carbi kai ta wuridi kai ta lazimi za ka zama kafi kowa ilimi ko da baka je gurin kowa ka zauna ba wadda suna sanya cikin babin al'ilmun ladunni a shi ku al'ilmun ladunni na hakika shine wata baiwa da Allah yake mawa wasu bayan shi ta hanyar sanar da su wani abu wanda neman shi ta hanyar istikra'i zai yi wahala amma sai Allah ya datar da su zuwa ga wannan wannan ilimin su kuma ɗauka suka yi wai idan mutum ya kai wani matsayi gurin zuhudu da gurin bautar Allah to zai zama kai tsaye zuciyar shi za ta dinga ba shi saƙo daga Allah sai suke cewa haddata ne kalbi an rabbi to bambancin al'ilmun ladunni wanda yake bai saba ma shari'a ba da na wanda yake hartakatu ne na sufaye shi al'ilmun ladunni wanda bai saba ma shari'a ba baya wato ainihin cin karo da dokar Allah duk wani abu da zaka gano ko zaka fahimto ko zaka yi istinbatin shi ka zakulo shi daga cikin aya ko hadisi kar ya fita daga minwalu qalil qala Allah qala rasulu rasulu sallallahu alaihi wasallam to su kuma na sufaye wai suna cewa zuciyarsu ta hararo musu wata ma'ana ko wani hukunci ko wani hali wai sun kai wani halin da za a halatta musu abin da Allah ya haramta za su iya su sha giya ba komi za su iya su yi zina ba komi za su iya su yi kaza ba komi wannan babu shakka wasawi sun nemi na shaikwani fatilka wasawi sun nemi na shaikwani na fata an gane wannan da me suke hujja bi qaulihi ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullahu sai suka fasara da wa yu'allimukumullahu sai Allah ya sai Allah ta'ala ya karantar da ku ya sanar da ku abinda ba ku sani ba wanda kuma at-taqwa aikin ibada duka at-taqwa ne to suka ce to idan ka dukufa ga yin sallah ka dukufa da aikin alkhairi sai ka samu ilimi daga Allah kai tsaye tataccen ilimi wanda ku asalin ma'anar shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullahu Allah fa yana karantar da ku ma'ana hukunce hukuncen da ya gabatar a cikin aya ayatul dayn ko ba haka ba Allah ta'ala ya hukunta ya hukunta muku rubutu ya hukunta muku sanya shaida ya hukunta muku yin adalci ya hukunta muku yin kaza cikin abin da ya shafi hukunce hukuncen bashi kafin nan yayi magana kan riba yayi magana kan kaza kai da sauran duka hukunce hukuncen da ke cikin surar ta bakara sai ce to ku kiyaye Allah tunda abun yana da alaka da takwa ko fujur ko imma an tamtasil wa imma an ta'su sai aka ce to karka saba ka ji tsoron Allah fa wannan koyarwar daga Allah ce daga al'amarin Allah ba ba a ba a wargi da shi kamar da yayi magana kan mas'ala ta kazafi ta shaida ta zur da yada abin da baka da tabbas akai cikin suratul nur sai ce ya'idukumullahu an ta'udu limitlihi abadan in kuntum mu'minin kaga yace Allah na muku wa'azi da kanshi dan ya nuna girman al'amarin to haka shi ma wala yace qala fi tafsir al-manar ya faɗa a cikin tafsirul manar man huwa sahibu sahibu tafsirul manar منكم أحد يعرفه محمد رشيد رضا محمد رشيد رضا yana da wata mujalla ta mujallatul manaf ciki yana yada abubuwa wanda suka shafi addini kusan sababin ma shekul albani ya shagaltu da ilimin hadisi da muhammad rashid rida yana siriya wannan takardar ta zo hannun shi ciki sai ya ga wasu hadisai muhammad rashid rida ya yi istidlali da wasu hukunce-hukunce na alhafiz al-iraqi sai ishara zuwa ga littafin al-mughni an hamlil asfar wanda al-iraqi ya takhriji na littafin ihya ulumuddin kuma sai ikhmadu ulumuddin na ghazali ina fata an gane to daga nan sai yake ta bibiya wa'annan jaridun ya nemi wancan littafin na takhrij al-ihya har ya ci gaba da faɗaɗa bincike da karatu kan abin da ya shafi ilimin rijal da ilimin mustalahat da sauransu to Muhammad Rashid Riba kenan wanda an haife shi hijira na biyu ya rasu hudu. wanda ya daidai da 1935 miladiya to littafin shi na tafsirul manar sai ya kawo wannan maganar amma ba tashi bace sai ce naqalan an shaykhihi ya nakalto maganar daga malamin shi wanda malamin nashi shi ake ma lakabi da al-ustadul imam ko ash-shaykhul imam da cikin ma tafsirin nashi cewa yayi qala al-ustadul imam to da an ce al-ustadul imam a ƙasar misra wanda ake nufi shine muhammad abda muhammad abda na fata an gane wanda shi kuma an haife shi 1266 ya rasu 1323 wanda ya daidai da 1905 wato ya rasu 1905 saboda matsala ta koda shi Muhammad Abda malikiyul mazhabi ne Allah ya jikan shi da gafara wanda shi Muhammad Rashid Rida ya rubuta littafi akan tarihin shi malamin nashi Muhammad Abda ai na'am to ya faɗa cikin tafsirin shi juz'i na uku safa ta ɗari da ishirin da ainihin takwas amma safa ta ɗari da bakwai تتي الطبعة الودة تتي المعتمد عليها سيتي انتشي محمد عبداكين اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف يا شهر أهرسا وأند سكي ادعاء تصوفي وسكي نونة تواسو سوفاين وسن سوفنتي دوتا معنر زهودني أجنبي تنزيني يقاتي sufi da kanshi yanzu in kace mai zahidi ma ya san shi ba zai kunya ma zai ina zuhuda ina zuhuda sufayen da da mutum ba abinci ma sai ya ga kamar zai halaka sannan ya ci suka wannan wata rawar da wani ki katsallan da ba koshi ba ne ba yake sa wa qalu sakirna bi hubbil ilahi wa ma askara al qauma illa al qisa himana kwanoni ne suka buge kawai suke ta tsalle ba tsoron Allah ba ne ko san Allah na fata an gane wani to a harshen wasu daga cikin masu iddi'a'in tasawuf a ibn Kudama yana da littafi wata 'yan risala mai sunanta an raddu ne ko ala mudda'i tasawuf wani abu makamancin haka kwanaki mun tura ta cikin guru cikin majmu'ar mu sai a koma wanda bai da shi ya sako shi to su ko da ma'un nan sukan yi magana cikin adalci da kuma tahqiq fi ma'ana hatin aljumlatain abin ya yadu akan ma'anar waɗannan jimlolin guda biyu wattaqullah da kuma wa yu'allimukumullah abinda suke yadawa anna taqwa takunu sababan lil ilmi ai tsoron Allah zai zama sababi na samun ilimi وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضات من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم to akan haka ne kuma sai suka yi gini daga alkhata'u yuwallidu alkhata'a kuskuren fahimta ne sai kuma ya kawo wasu kurakura sai suka yi gini akan cewa bin ɗarikarsu ta sufaye da abin da suke zuwa da shi minar riyabati na lissafe-lissafe wa innan rumuz din na ainihin da suke ce mashi falasin rubutu da za a kaga shi ba iya karantuwa zai yi ba ko kuma mai suke ce mashi subhanallah gardawa ba suna ba da shi ba hatimi ko wannan hatiman da suke ainihin wato zanawa suna rubutawa wa tilawatul auradi da karanta barori uridi sai a ce an bashi bara ta kaza karanta inna aqainaka so dubu kaza karanta li'ila fi so dubu kaza karanta tahiyya bakin salihina so dubu uku bai bakin salihina su tashahudan ba za a sa ashhadu an la ilaha illallah wal ahzab da kuma wato ainihin ahzab auradu da suke ba kansu ba ahzab na qur'ani ba dan ce hizbi ko wurdi ko wazifa shine aikin da ka dukufa ko da yaushe kana yin shi to da wa'annan ayyukan da suke daura ma kansu wai tusmiru lahum al-ulum al-ilahiyya suna gadar musu da ilimi na Allah kaga inda kurakuran suka shiga ciki su wa'annan auradu da biyatu da ba su cikin takawa din to amma saboda sun yi kuskuren fahimta cewa takawa na gadar da ilimi sai suka ƙara gini akan abin da ba ma takawa ba yana gadar da ilimi tunda bid'a ce annabi bai koyar da shi ba sallallahu alaihi wa sallam sahabban shi ba su yi ba biduni ta'allumin ba tare da neman ilimi ba in dai ka rike dariƙa su ka rike wuridin da shehin ka ya baka to zaka fi kowa ilimi kwanan nan akwai wani babban shehin su a Ghana da ya fito yana cewa su su ta sufaye tana hana ka karatunsu na hau da sauran in ka shiga karatunsu ma munkiri za ka zama wato za ka samu ilimi ba tare da ka karanta wa ina littattafan ba wato dai suna nuna cewa su bakaken jahilai ne sai malam ya ce wa ya ruddu istidlalahum bil ayati ala zalika min wajhayn abinda zai kore hujjar da suka kafa karkashin wannan aya akan hakan abubuwa guda biyu ne kowa yuraddu kenan za a yi inkarin a ture wannan shubhar tasu da abu biyu ahaduhuma na farko annahu la yarda bihi sibawai sibawya ko sibawaihi zanjawaihi rahawaihi malama hadisi sukan kawo shi ala wazni fu'aliya sai a ce sibawya an gane ko so da waihin akwai wata alama ta burbushin maguzanci na mutanen khurasan mawara an nahar dai a wancan lokaci so amma dai shi sibawaihin ma ba sunan shi bane ba lakabin shi ne kuma abin da ake nufi da sibawai shi ne ra'ihatut tuffah da farisanci ba faris kusan ba balarabe ba galibi duk wanda suka yi ma lokal arabiya hidima ba larabawa ba na fata an gane to sibawai da shine kusan babban marji'i duk da dai shi ma marji'in shi mafi girma shi ne khalil ibn ahmad al-farahidi wanda ya ji da kaji cikin littafin shi na alkitab ya ce kala bai faɗi kowaye ba ko kala li ko sa'altuhu ko sami'tuhu yana nufin khalil ibn ahmad al-farahidi to siba wahi wanda shine babban bijimin malamin lugha ibda shaykhul islam ibn taymiya da aka yi ta kuranta shi yace to shi kanshi yayi kuskure 80 a littafin shi kuma na larabci an gane wannan ai sunan shi amru ibn uthman ibn qumbur maula bani al-harith ibn ka'ab abu bishr ko kuma abu al-hasan amma az-zahabi cikin siyar yarin da yadda abu bishr ana ce mai sibawai muka ce shi ne ra'ihatul tuffa sau da goshin shi nan yana da ɗan tudu haka amma dai mai kyau ne yana da kyau sosai suna cewa yana da jamilul manzar da suna kiran shi sibawai ya rasu 180 daidai wanda shine alal asah kamar da zahabi ya ce to sibawai bai yadda ba a ce irin wannan jumlar wattaqullaha wa yu'allimukumullah kamar wattaqullaha sharadi ne na mi na al'ilm bai yadda da wannan ba walahu alhaqqu fi dhalika malan yace sibawai yana da gaskiya a cikin haka أنه لأن عطف يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزءا له domin da aka biyo bayan yu'allimukum da faɗin shi wattaqullah wannan ya kore cewa al'ilmu juz'i ne na attaqwa bal attaqwa ita ce juz'i ne na al'ilm na al'ilm don sai kai ilimi ne ka samu ka samu taqwa al'ilmu huwa alladhi yuthmiru taqwa wa laysat at-taqwa allati tuthmiru al'ilm na fata an gane wannan domin ubbad zuhad nawa ne jahilai suna da yawa kuma suna da tsoron Allah suna kiyaye dokokin Allah da gwargwadon abin da suke iyawa kuma malamai nawa ne kuma fajirai lakin ilimi ba shi bane sai dai samara ta ilimin in dai mutum yayi shi dan Allah zai haifar mushi da takwa amma a ce ka ji tsoron Allah kaɗai ba tare da neman ilimi ba za ka samu ilimi a wannan biyu ba yunafi an ya kuna juzu Allah wa murattaban alaihi ba zai zama murattab ma'ana sai an samar da wannan sannan a samu wannan ba shine ma'anar tartib ana ba zai yiwu a ce an rattaba samun ilimi bi husuli takwa wato sai ka samu takwa sannan ka zama ka zama malami kaga da dan ba'ura bai zama malami ba wanda suke ce bal'ama dan ba'ura da karuna bai zama malami ba wanda katada yana cewa ana kiran shi munawwir yana haskaka guri da karatu kusan ya fi kowa iya karatun attaura bayan annabi musa ko kuma ya fajirce ya kangare ire iransu suna da yawa ina fata an gane kinan ba murattab bane alai lian al'ataf yaqtadi al-mughayara al'ataf a asalin shi yana hukunta mughayara akaja an ce fulan wa fulan ja'a muhammadun wa ali هذا يدل على أن علي ليس محمدا ومحمدا ليس عليا محمد ليس عليا ina fata an gani kaga mughayara ce kaga sai ya zama to wattaqullaha daban wa yuallimukumullahu daban kenan jumla ce istinafiya ba atafiya ba karatun ya fito fuska ta farko kenan wasani fuska ta biyu da za a maida musu martani anna qawluhum na mun ji ba an karanta yana al'atafa ya katabi mughayara shi ne muka buga misali ko الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا wannan maganar tasu kamar wata ma'ana ce da ke maida abinda aka sababta ya zama shine ne shine sababu at-taqwa tace ka same ta saboda ilimi to suka maida takwar ita ce sababu alhalin shi ilimi shine sababin samun ne التقوى السبب والوسيلة التي تؤدي إلى المسبب أنقانيكو وهذا شيء ستعكس أبو وفرع وفرع والفرع أصلا كما ثم والفرع أصلا جعل الفرع أصلا كما وتوانا ما كانت تاسو عبارة دكي ميد ريشي يقوم شيني توشي ريشي يقوم شيني توشي مي ريشا التقوى reshe ce ta ilimi to sun maida attaqwa ta koma ita ce asul ta ce asul ilimi me yasa ya zama al'asul ma'ana ya fi faɗi akan taqwa saboda zaka amfani kanka ka amfanar da waninka attaqwa ko naf'uha mahsurun alai domin dan kana taqwa kadai ba zaka bada fatawa a karba ba baka da ilimi akai kana da taqwa kadai ba za ka yi alƙalanci ba taqwarka kadai ba za ta saka zama shekul mashayikhi ba ah sai ka yi karatu to kuma karatun zai iya sama maka da taqwa kuma ya sama maka da watan imkaniya ta fatawa imkaniya ta amfanar da al'umma kenan ilimi shine asal shi yafi fadi taqwa far'un ne min furu'il ilm babu alkhairi cikin taqwar da babu ilimi a cikin ta misali ma'ana bai san ma yanda Allah yake balle ya bauta mishi sannan babu amfani a cikin ilimin da babu takawa cikin shi dole a haɗa amma kuma ba za a ce takawar ita ce ke samar da ilimi ba wannan kuskure ne rashin fahimta ne game nassin alkur'ani sannan a lugance ma inda a ce wattaqullaha wa yu'allimukumullahu ne zai zama kenan wa yu'alli wattaqullaha umarni ne wa yu'allimukumullahu fi'li ne da ya biyo bayan umarni da sai ya zama to majzum wattaqullaha wa yu'allimkumullah inda yace wa qala fir'aun daruni aqtul musa fi'lan nabiy sai ya zamanto majzumi ina fata an gane wannan wannatijati muqaddimatan kuma ibara ce da ke mai da sakamako ya zamanto shine mafari ai sai kayi aiki sannan ka samu sakamako to suka mai da shi wannan sakamakon shine mafarin in an baka bilitan zaka yi jarabawa akwai hausa cikin magana akwai hikima cikin magana in an baka bilitan zaka yi jarabawa me ya kamata a ce in kayi jarabawa za a baka bilitan shine report card kashfu kashfu dawalat so don haka akwai gwaranci cikin wannan fahimta yana na'am malai sai fa innal ma'ruf al ma'qul domin abin da yake sananne kuma wanda hankali ya yarda da shi annal ilma huwa alladhi yuthmiru taqwa ilimi shine yake haifar da taqwa fala taqwa bila ilm babu taqwa ta gaskiya in ba da ilimi ba daga jahili duk iddi'a'in da'awashi iddi'a'in taqawashi bata cika ba saboda sai an samu ilimi domin takawa shi ne aikata abin da Allah ya ce ka yi da nisantar abin da ya hana ta yaya za ka san ya ce sai ta ilimi ta yaya za ka san ya hana sai ta hanyar ilimi za ka wannan kuskure fal'ilmu huwa al'asul al'awwal ilimi shi ne asali na farko shi ne matakin farko wa alaihi mu'awwal kuma a kan shi ake dogara shi ne madogara aka ilimi shi ne farko haka waccan fahimta kuskure ne malam ya kawo shi a matsayin tambayi kai ashe da saura wala cewa hadha kalamun jayyidun maganar al-ustad imam ko wa yudafu ilayhi idahan abinda za a kara mishi dan ya kara fitowa fili anna al-amala yuksibu al-qalba quwwata imani quwwatan imaniya aiki yakan kara ma zuciya karfi na imani fa yastau'ibu min al-ulum sai ya zama ya ma ya tattaro ilmin muka da yawa saboda wannan aikin da tsoron Allah da yake wa yudriku min al-fawaid ya riski fa'idoji saboda tsoron Allah shi amma dai asali al-mu'awwal 'ala al-ilm da ilimin ya dogara ba ta kawar kade ba ma'ana sai ya ƙara in kana da kyau ka ƙara da wanka yana da ilimi kuma sai ya sa tsoron Allah ciki to sai Allah ya ƙara ma ilimin shi albarka ma la yudrikuhu man ta'akhkhara an hadhihi ar-rutba zai samu riskar abinda wanda bai kai wannan matsayin ba bai samu ba ina fata an ga wanda shi karatun kawai yake baya aiki da shi ba zai kai cin moriyar ilimi na irin na wanda yake aikin ba da kuma fahimta tashi ma sai ta bambanta saboda kusancin shi da ubangiji wa hadha mushahadun bil aya wannan ana kallon shi da idanu wa mudrakun bil hissi kuma mutum wato an san da hakan ma kawai abu ne sananne da hissi na mutane ana abin da ake gani ko ake ji ko ake shu'urin shi ma a cikin zuciya amma man ta'abbada lillah wa taraka al-ilm wanda ya bauta ma Allah baya neman ilimi وقال واتقوا الله ويعلمكم الله فهو جاهل wannan jahili ne la tujarihi ri'a'u fi jahlihi gama garin mutane ma ba za su kai shi ba matsayi a cikin jahilci ar-ri'a to ar-ra'a sune kawai dubgaggun mutane wanda suke dubgaggu su ba ma su sa hanya kansu hanyar neman ilimi ba to ya ya musu nisa ma sun yi sun yi ba za su kamo shi ba a gurin jahilci والله الحافظ الله شيني مكياي الله يسامحك إياك